أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأن عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta asabar wanda ta yi daidai da sha tara ga watan Ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da ishirin da ɗaya. Za mu ci gaba da tafsiri kamar da muka saba a wannan masallaci na majalisar takawa ta Salman wanda yake karkashin kwalejin Hadi Rasul College. Mun kwana ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور للساكن وتني عند الله إن أقول الله ne yanda ya tsara shekararsa sana asara shahara wata goma sha biyu ne a shekara watanni an lissafa sai an samu goma sha biyu mafi yawancin wasu abubuwa adadin sai yakan zama bakwai ne wasu adadin sai zama goma amma adadi a wurin Allah na shekara goma sha biyu ne wata goma sha biyu shi yake cika shekara fi kitabillahi haka yake cikin littafin Allah tuntuni lauhul mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal arda tunda sauran da ya halitta sammai da ƙasai ya sa su haka ba sabon abu bane Na'am, Allah subhanahu wata'ala ya ce min ha arba'atun hurum a cikin watannin akwai watanni guda hudu wanda Allah musu alfarma. Su ne a Zulqa'da, Zulhajji, Muharram da Rajab. Haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara. Na'am, zalika wannan tsari shine addinin qayyim. addini wanda yake madaidaici a wurin Allah duk wanda ya wanda bai bi wannan tsari ba to ba tsarin Allah ya ba ya bi tsarin son kansa ne fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni da yaƙi bayan Allah ya haramta yin yaƙi a ciki ya haramta kuma hurum ba na yaƙin kawai bane masu alfarma ma kawai suna da darajoji da yawa wanda ya kamata a kula da Allah da ibada wa Allah subhanahu wata'ala da sauransu a ciki an haramta yakin ne ya saba saboda a samu dama a yi ibada a cikin a tafiyan aikin hajji mafi yawanci da yake kula da jiratul arab duk inda suka taso za su iya shi harami cikin wata biyu shi yasa tun daga zulkida tun daga zulkida tun daga zulkida za su taso su zo su shigo cikin watan a cikin zulhajji a yi ibada kuma a samu damun komawa har cikin muharram ba wanda ya kare ka ba a yaƙi ba inda za ka je ka samu ana yaƙi tun jahiliya an san da wannan saboda kar mutum ya tashi zuwa aikin hajji ya samu ana yaƙi a tsare shi bai je aikin hajji ba shi kuma rajab mafi yawanci a cikin su suke yin umra na to kar ku zalunci kanku da yin yaƙi ku tare mutane gabarin ɗakin Allah a cikin waɗannan watanni kar ku zalunci kawunan ku da saɗe-saɗen Allah kuma da wasu abubuwa duka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wa qatil mushrikeena kafatan ku yaƙi kafirai kaf gabaki ɗayan su cikin dukkan watanni in banda watannin haramcin haji kama a haramcin yaƙi kama ya qatil munafiqun kamar yadda suke yaƙan ku kafatan gabaki ɗaya cikin watanni Na'am, wa'alamu ku sani annan Allah cewa shi Allah ma'al muttaqina yana tare da masu tsoron Allah. Wasu malamai suka ce wannan ayan tana nuna dai in sun kiyarda suka ce za su yaƙi a cikin watannin haramcin ma to ku yaƙe su a cikin watannin haramcin. Sai dai kawai an yi malamai sun ce an yi nafsin wannan da dawowa kan hukuncin farko na haramcin yaƙi a cikin waɗannan watannin. Kamar yadda amma wancan aya tana nan kamar yadda wasu malamai suke faɗa wal hurumatu qisas alfarma ana iya ɗaukan mataki a kan in mutum keta alfarmansa ka keta alfarmansa in ya keta alfarman watan kuma ku keta masa alfarman watan tun da shi bai bai ka za ku ɗauna kuna kallon sa ne yana yakan ku a wannan watan na'am
إنما النفيء زيادة في الكفر يدل به الذين كفروا يهلونه عاما ويهرمونه عاما ويهرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين innaman nasiu iyakaci jinkin ka wata na haramci ya shiga cikin watan da ba na haramci ba ko ko ko jawo watan haramci ya shiga cikin watan da ba na haramci ba ziyadatin fil kufri ƙari ne na kafircin kafirai da su da kansu suke yi wato yake da nuna kafircin kuma ƙari ne irin na kafirci shi nasiu shine jinkirta watan haramci kamar yanzu sun fara yaƙi suna ta yaƙi suna ta yaƙi har sai muharram ne sai sai muharram ne shigo ko kuma suna ta yaƙi suna ta yaƙi kai sai zulqida ya shigo sai su to sai su ce ayi sanarwa in sun ce ayi sanarwa ayi sanarwa cewa ai yanzu an yadda muharram ba shine muharram zulqida ba shine zulqida ba yanzu zulqida shine shawwal sai su tura su tura saboda su ci gaba da yaƙi har cikin watannin haramcin don ba su son tsayawa daga nan sai a ɗauki muharram sai ta koma ita ce safar safar ta zama ita ce rabiul awwal zulhaji sai ta koma muharram sai suka rike ta tsarin shekara saboda wannan mummunan abun nan nasu to an yi ta yin haka sai zama ana matsawa har ma sai zama tuma babu wani takamaiman ana manta ma cikin wani wata ake saboda wannan abun kuma ba abu mamaki ba ne in wani lokaci ya zo kuma suna son su jinkirta sai sai su dawo da shi baya shi ne Allah ce duk tsari ne na kafirci kawai har wani lokaci sai a yi shekara ta yi wata goma sha uku ya dillu lihin lalle na kafar wanda su kafar da suke bata da wannan tsarin yi dole hu su hallaka wannan wata aman a wata shekara wa yuharrimuna hu su haramta shi aman a wata shekara liwaɗi udan dai ɗan ya ba su dama su dace da ma harama Allah abinda Allah ya haramta dan dai samu su aikata su aikata yaki a watan da Allah ya haramta sai ɗan ya sa su su jinkirta watan haramci ko su jinkirta watan halacci ya shiga cikin watan haramci su yaki a cikin watan haramci ai kaman haka ne kaman saki ne yanzu da ake ake samun malaman malaman bogi suke halatta saki uku kaga shi ma tsari ne kawai cikin bata don a kace da guzuma a harbi karsana a ce maka ai idan dai ɗayan nan a lafazi ɗaya ne to ai fushi ne to waye da nake matar da baya fushi to irin waɗannan abubuwan sai dan tuntuni yake so kashi masu ga masu addini to kaga dan haka sai a fada mu abin da Allah ya haramta a fakaice kuma ana yin ana halatta ma Allah abin fa kaga shine ba mafi hadari fa yuhillu da haka sai wato ka gani fa yuhillu ma harama Allah da haka sai su har halatta mutane abinda Allah ya haramta zina lahum an kawata musu su a amalin munanan ayyukan su shi yasa suke yin haka wallahu Allah la yajin qawmal kafirin ba ya shirye mutane wanda suke kafirai يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ya ya allazina amanu ya kun da kuka yi imani malakum me yasa ne ku idza qila lakum infiru fi sabilillah an ce ku fita yaki domin ɗaukaka addinin Allah istaqaltum ila al-ardi sai ku nauyaye jikinku zuwa ƙasa wato kamar irin mutumin da baya son tashi ya so kwanciya sai a kwanta haka kuna son kwanciya wato mutum baya son ya tashi ya aiki na kuzari arabikum lil hayati dunya wato kun yadda da jin daɗin rayuwar duniya ne min al akhirati akan lahira gara muku duniya da lahira ma mata'ul hayati dunya fil akhirati in kun duba ko jin daɗin rayuwar duniya in ka kwatanta shi da na lahira ai ba komai bane illa qalilun sai dan abu dan kankani na'am إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تدوه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروا إن كنت فتاة فا إن فقد فتاة يعذبكم يعذبكم عذابا أليما الله زي مكو عذابا عذابا ميرا أجي ويستبدل قوما غيركم يكاو وسما تشيكي بندكم عذاب ميرا أجي kenan Allah ya sallada makiyanku akan ku su kakkace ku ko da kuke cin mutuwa din aina ma takunu yudrikumul maut sai a tattace ku sai a bar na bayan ku kuma Allah su na bayan ku ya sa musu zuciyar cewa su ba za su zauna haka ana kashe su a banza a wuti ba to sai Allah ya canza su da ku su zo su yi yaki su kare kansu wala tabarru sai a ba za su tuci Allah da komai ba kuma eh in in ba ku yi yakin ba ba abin da ku tuci Allah da shi kanku kuka tuta ko ne za ku zama bayan wasu wallahu Allah kadiru mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai na illa إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لساهبه إذ يقول لساهبه لا تاذن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله أبيد حكيم na'am illa tansuruhu in baku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ba karna karhullahu Allah ya taimake shi kuna gani idza kharajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi daga makka saniyat ne yana biyun yana ɗaya cikin na cikin mutum biyu sai ɗaya cikin mutum biyu in huma fil gari lokacin da suke kogo wato shi da sayyidina abubakar shine ɗayan na biyun na cikin kogo kamar lokacin da sayyidina abubakar ya ga kafafun kafirai ta saman kogo su suna ƙasa su ba su san manzon Allah da sai da baka suna ce ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya rasulullah da ɗan zai ne kasan kafansa da ya hango sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Abubakar ma balaka bi sunaini Allahu salisuhuma me me za ka faɗa game da mutum da abu da guda biyu da ma ce mutane ba mutane ka eh mutane guda biyu wato annabi kenan da sayyidina abubakar allahu salisuhuma wanda allah ne na ukun su to kaga shine fassarar wannan hadisi na cewa isaniya sunaini na biyun shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana na biyun mutum biyu wato shine na farko sayyidina abubakar shine na biyu iz huma fil gari lokacin da suke cikin kogon saur iz ya kula da sahibihi lokacin da yake cewa abokin sa sayyidina abubakar ah la ta hazan kar kai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu da taimakon sa ah wannan duk malamin duniya masanin tafsirin duniya na kirki haka yake fassara amma wasu na kokarin su ce a'a ai an yi kokari ne aka canja wai wai sayyidina aliyu ne sani sane ne to wannan dai fasara ne kawai na na son zuciya da da fasikanci domin abin ya zama ma su kansu su rike ta kansu masu wannan magana sun ce ya fanshi manzon Allah da jikinsa a ɗakinsa sun yarda da wani sun sun ce shi ne kuma saniya su ne to ni kan ina yake ne ko biyu ya rabu yana ɗakin annabi ne abubakar ya kwanta sayyidina abubakar ya kwanta a ɗakin ya fanshi manzon Allah da jikinsa shi kuma yanzu manzon Allah suka je suna zaune a cikin kogo ko kuma waya aka yi mu da ahlus sunna jama'a da muka yarda da gaskiya shine mun yarda kowanne da aikin da ya bayar manzon Allah sayyidina Ali ya fanshi manzon Allah ya zauna a makwancinsa a ɗaki a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sayyidina Ali baya neman wata falala da tafi masa wannan cewa ya kwanta a daki ya kwanta inda za a kashe shi da za a zo inda za a zo a ce ba a ba a duba ba ba a bude ba kawai a kai kara da shi za a kara a madadin manzon Allah mun kuma mun sallallahu alaihi wasallam mun kuma san sayyidina Abubakar ya fahimci manzon Allah ta hanyar daukan sa da bashi kayan hijira da daukan nauyin hijira da ɗauka sayan dokin tafiyan hijira da kuma toshe ƙafarsa ga muka macizai na cikin rami har ya ci har maciji ya sare shi manzo Allah ya masa addu'a to amma kaɗayin cewa Allah da kansa ya ce sani ya sule ne insu masu garin nan sai ana hasarin wai kansa ya dana abubakar ya samu wannan matsayin ko ya aka ce a ai ma baki ba ne ai maki a da bai ne kai suka ce wai sai dana abubakar to mu muna ji a ina a sayyidin tun da abun da a lokaci daya aka yi a ina sayyidin na abubakar yake a ina sayyidin na aliyu idan sayyidin na abu aliyu ne a kogo to sayyidin na abubakar ne ya kwanci manzan Allah ya kwanta a shimfiɗan in kuma sayyidin na abubakar ne sayyidin na aliyu ne a shimfiɗa to sayyidin na abubakar ne a kogo wannan kuma ba wanda ya sa su wannan illa daga baya kawai suka samu shedanin da suke kirkiro musu wannan tunani فأنزل الله سكينته sai Allah ya saukar manzon Allah da natsuwarsa da shi da sayyidina Abubakar adan Allah sakinatahu alayhi wa alyadahu ya taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam bi junudin da wasu runduna lam tarauha wanda ku ba ku ganin su ne mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya ya turo su suka zo su kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me za ku nuna masa ba abin da kuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku taimake shi ba kun yi wa kanku wannan yana nuna kamar yadda malamin Sheikh mai tafsiri ya faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana Makka kafare suka tsadan tsananta cuta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke tare da shi da shi sahabbai sashin sai hijira ya tafi Habasha sashin sai hijira ya tafi Madina sayyidina abubakar shi kuma ya kin hijira ya tsaya yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba zai bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hali ba kaga nan ma zama sani ya ne ya zaman to ni ne na biyun sa yana tare da shi yana yana masa matsayin kaman garkuwa ba zai bar ba zai bar maka ya bar tare da kafirai shi kadan sa ba ويتي يتي wannan hadhihi al-aya tadullu ala afdaliyati Abi Bakr ala jami'i sahaba wannan aya tana nuna fifikon sayyidina Abu Bakr akan dukkan sahabbai ita au ala jami'in nasi tana nuna fifikon sayyidina Abu Bakr akan dukkan mutane ma adal anbiya al mursalin in ka tira annabawa da manzanni to yanzu da mun yadda cewa sun yau tijani da sauransu su yanda wasu hadisai masu ɓata masu mana ɓatanci suke faɗa da mun yadda su wa'annan sun fi har ma wai sun fi annawa mun ce a ƙarshe su jami'a ce babu wani waliyi sai kafana suna kan suna kan wuyan dukkan waliyi dan ayi mana shari sai aka ce ai ma'anan waliyin nan ba wai waliyai irin wannan na zamanin manzon Allah bane a'a in an ce waliyi wani man waliyatullah wanda Allah yake kan sani to idan an ce kuwa wanda shi ne Allah ya ce waliyun lahi ma'anar sa habibun lahi wanda Allah ya ce sun sa to kenan tun daga farkon annabawa tun daga farkon annabawa kenan har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan fasikanci me yasa na ce fasikanci wani bai san fasikanci ba wani bai san fasikanci ba yakan ɗauka zina ke ne fasikanci ai labarin sharri na ƙarya sunansa fasikanci ne kuma in ji wa in ji Allah ai ya wuce manzo Allah malam in ji Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce mene ya allazina amanu in ja'akum fasiqun bina bari ai ba zai ne ba in da aka fasu sun gina ba in fata bai to fasikai ne suke yada wannan suna ce to ai shi tijani ya ce ya ce annabawa ya ji manzanni tunda ya ce kafa su suna kan wuyan kowane wali tun daga zamanin annabi adam har zuwa na fitisturi kuma wali ya nafe wali ko mun kun mun imani duk waliyan da suke karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi dukkan waliyan da suka zo a farkon duniya in ka so ka je ka faɗa faɗa abin da ka ga dama duk wani waliyin da ba a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ba to waliyin zamanin manzon Allah ya fi shi kuma wannan shine sai wuce dan yake nufi da cewa min awwal nafsati ba wai wai wai annabawa ba ba kowa ya san kuma ma'anar wali daban annabi daban balle ma mursali to amma su dan sharri dan fasikanci suka ce har dan dai batanci to in haka ne ga ce Ibrahim nan shi yake magana yana cewa a Abu Sayyidina Abubakar yace fal aya ayan nan ta dullu tana tana shirwa ala afdaliyati Abi Bakar bisa fifikon Sayyidina Abubakar ala jami'i sahaba akan dukkan sahabbai sai yace au ala jami'in nasi shi sayyidina abubakar ya ce dukkan mutane ma adal anbiya'i wal mursalina banda annabawa da mursalai ba wanda sayyidina abubakar bai fice ba to ina su shehu tijjani da ake masa shari'a da ta jiki kan saka haka so da aka fashi ɗaya ne suke yaɗa wannan magana in kun ji kar ku bi maganar ku bi maganar Allah in ja'akum fasikun yana ba'in wata bayyana in fasiki ya zo muku da labari ya faɗi irin wannan ku je ku samu malaman ɗari a ku ce wai haka ne ta bayyana an tu don me an tu sibu kawan da jahalati fa tusbihu alama fa alna da sai kun je lahira Allah ya kama ku da azaba kun yi gaba da wajen Allah man adali wajen fa qarazan tu bil hali sai kuma ku zama nadimi na yawma la yanfa'u nadam sai shehu ya ci gaba ma da cewa ma wulida mauludun mithla abi bakarin ba'da al-anbiya wal mursalin ba wani abin haihuwa da aka haifa kamar sayyidina abubakar in ka cire annabawa da manzanni yawa to shi yasa amfanin rubutu kenan jama'a da shehu shehu Ibrahim bai rubuta wannan tafsirin ba duk sharin da aka dama ne a masa to gashi kaga da wannan muke yakan yan hakika da wannan muke wa yakan yan yan yan kalabiya da yan izaya da kowa da kowa saboda in ka ce mutum ya to ga littafin su ya rubuta yace wa huwa tani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina abubakar ya zama na biyu ne na manzon Allah ku bari ku ji bayanin da cewa Ibrahim ne na biyun ba kawai na biyu a cikin kogo bane na'am yace shi ne na biyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kafirin min al munasabati a wurare daban-daban daban-daban ya zama na biyun manzon Allah sanihi bil imani shine na biyunsa a imani daga imanin manzo Allah ba wanda ya imani sai sai na Abubakar shi ya biyo baya lamma bu isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana awwala man amana bihi ya zama farkon wanda ya imani da shi duk da ajiye shi rutun da wasu ke na tarihi sai a wani wani ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa amana bihi la kazzaba lin nas magana ya kare sai da na abakar ku rabu da abokina kar wani ya kuskure ya rinka shiga mun sha'anin abokina don yayi imani da ni lokacin da mutane duk suka karya ni don haka a maza shi ne farkon wanda ya imani a mata kuma sai zata na Khadija radiyallahu anha yace falan ma aslama yace sannan kuma kana awwala man amana fa kana sanihi shine farkon wanda ya imani sai zuma shine na biyun manzon Allah falan ma aslama lokacin da musulunta zahaba ila Usman sai ya je wajen sayyidina Usman bin Affan wa abi ubaida yaje wajen abi ubaida bin jarrah wa abdurrahman bin auf sayyidina abubakar yaje wajen sayyidina abu abdurrahman bin auf wa sa'ad bin abi waqqas yaje wajen wajen wajen sayyidina sa'ad bin abi waqqas wada'ahum ila al-islam ya kira su zuwa ga musulunci wayannan duk suna cikin asharatul mubashirin bil janna lokacin ba su musulunta ba shi ya kira su hatta qabalu hatta qabilu har suka karbi musulunci وجاء بهم يتترو في يزود إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوى النبي صلى الله عليه وسلم فكان ثاني النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أنا سيزم شيني كما نبي الدعوة shine na biyu a zama da shi a makka kowa ya tafi ya bar su tare na biyu a wajen tafiya hijira suna tare cikin kogo na biyu a musulunta na biyu a da'awa shine da biyun su wajen da'awa shi ya fara kira bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara kira wannan ma hajar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sani bil gari lokacin da manzon Allah ya hijira ya zama shine na biyun sa a kogo kama qala al qur'an yanda qur'an yace sani sunan isma bil gari wa wasalu ila al madina da suka isa madina ma ra al ansar ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa abubakar mutanen da madina kabbas ga wani tare da annabi ba sai sayyidina abubakar suka gani a wajen hijira dan haka ma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulahu lokacin da shi ma ya isa bai ga kowa a gefen sa ba illa abubakar sai sayyidina abubakar sai ansar sai ya zama sai ya zama saniyat ne fil madina shine na biyun su a madina wala ma marada rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya rashin lafiya maradahu rashin lafiyar da allazi tuwafiya shi wanda ya rasu a ciki kana abubakar sai sai nuna abubakar ya kasance huwa imamun nasi yake limancin mutane a sallah fa kana tanihi bil imama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina abubakar ya zama shine na biyu sayyidina azine sai sayyidina abubakar ya zama shine na biyun manzo Allah wajen limanci ba wanda ya taɓa limancin mutane banda annabi sai sayyidina abubakar ya tsara yin wannan فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ja'alahu almuslimuna sai musulmi suka sanya shi khalifa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalifan manzon Allah fa kana sanihi sai ya zama nabiyun sa a cikin jagorancin al'umma a duniya al'umman musulmi khairu ummatin ukhrijat lin-nas tun da sai manzon Allah a matsayin shugaba bata sake wani a matsayin shugaba ba sai sayyidina Abubakar shi ta fara yi dan haka ya zama sani na manzon Allah صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو بكر لوكتين da sayyidina Abu Bakar ya rasu dukina ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka binne shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dakin Aisha fa kana sani fil qabr sai zama kawasu biyu ne a makabarta sai hada laysa illa li Abi Bakar wannan ba wanda ya same su a duniya sai sayyidina Abu Bakar Siddiq na'am ثاني اثنين اسمها في الجاري إذ يقول لسادي لا تهذب إلا معنا فأنزل الله سكينته في الله يتوقد نقوانسا عليه جمنزو صلى الله عليه وسلم وأيده يقرف فيه بجنود دوسر دنا لم تروها وان كوبه غنتبا وجعل كلمة الذين كفروا يسني كلمة كافرة السفلاء إذا مكسكسيا وكلمة الله كلمة الله هي الأولياء إذا مدوكتيا wallahu Allah azizun mabwayi ne a mulkin sa ba wanda yake gagarar sa hakimu mai hikima ne a cikin aikin sa
انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون intiru ku fita da sauri kifafan kuna masu tafiya ba ku da nauyi aw alam ko kuna masu nauyi ko kuna mawadata ko kuna talakawa ko kuna da kaya ko ba ku da kaya ko kuna da abun hawa ko ba ku da abun hawa wajahidu fi jihadi bi amwalikum da dukiyoyinku an fusukum da rawukan ku fi sabilillah wajen ɗaukaka addinin Allah zalikum wannan khairul lakum shi yafi muku in kuntum ta'lamuna in ko kun san shine yafi alherin ko ku aikata na'am لو كان عرضا قريبا وسفرا قافلا لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون lau kana aradan aida wani dan tarkacen duniya ne kariban nan kurkusa aka ce ku je ku tashi dan kauye kaza saboda sun yi kaza a samu abun ba tare da an wahala ba a samu ganima wasa faran kasidan da dan tafiya dan nan da can bai kai ya ko ya kawo ba lataba uka aida sun je ka dan su samu walakin sai dai ba'udat alaihim shukka fagen ne ya musu nisa suke ganin ba za su iya zuwa ba suka zauna wasu yalifuna lillahi da sannu kuma da su zo suna rantse maka da Allah da wuce ɗana inda muna da iko fita la karajna ma akum ai da mun fita tare da ku yau da kuna an fusan kaji kuma wani abu suna halakar da kansu da rantsuwan ƙarya kuma munafiqai kenan wallahi Allah ya alamu ya san innahum su wayannan munafiqai da suka ki fita tare da ta ya rasulullah suke neman izinin su zauna a gida la kazibuna wallahi ƙarya suke yi ba wani wato matsala da suke ba wani niyya da suke da shi na cewa za su fita dama ba su da niyya na'am عفى الله عنك لما بنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين na'am to dama haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam musu izini lokacin da zai zaki ta buka wannan zai ce gidana ina buyuta na aura wa man ya bi aura in yuridu illa firara wani ce idan ne wala tabtini wala tabtini Allah ta ala fil fitnati saqatu wala jahannama nan hidatun bil kafir to irin su haka dai suke tayi wanda Allah ta jeka an maka izini jeka an maka izini shine Allah subhanahu wataala yace afallahu anka Allah ya yafe maka izinin da ka musu amma lima azinta lam wannan aka ce daga cikin ayan take nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abbaka afwa kafin a faɗi laifin kuma laifin ma ba zunubi bane khilaful aula ne al aula Allah ta'azara lahu walakin lamma adinta lahu shikenan amma lima adinta lahu kuma Allah yana musu haka ne irin kamar irin kwace din nan me yasa ka bar su wato munafiki da kar a bashi kofa shi yawanci munafiki bashi kofa ma shi yake sa yake ke gantata wato kar a bashi kofa yaya za ka da baka musu izini ba ai don a fito da su in kana son ka fito da mutum mutane su fahimci matsayinka da tsakaninku da shi to ka bari ya fito da kansa fito da kansa har mutane su gane a yanzu wani a sai da an bai da tarbiyya a sai halin sa kenan kaza kaza to amma in kai ka fito da shi ko kuma ka lullube in ka lullube shi ka gaba da munafincin sa in kuma kai ka fito da shi sai a ce ai kai ne kaza kai ne ba ka son ko ka masa kaza kaza kaza amma ka bari shi kansa ya kullo da kansa lokacin da ka huta baka da wani kokarin sai ka yi mutane bayani a ce a a ce ka ba to shine Allah yake ai da haka ya mutu ya bari su fito da kansu idan wallahi ina buyuta na aura ce ko gidan ka al'aura ne sai mun tafi da kai haka ba idan ne wala ta ne aje ka je mu je fitinan duk ta same ka a can me Allah yake nufi anan zai bi ki ne ko ba zai bi ba idan ya bi ko an tumu zakan munafiki idan bai bi bauta tillawa yanzu halin da wasu haka da ma Allah shi da munafiki da kasmin Allah ke ya je farki zuwa kaga shine Allah ya ce Allah ya maka rangwame amma ai ba haka ce kamata ka mutu ba lima azinta lahu hatta ta bayyana laka alladhina sadaqu in ka hana izinin daga nan sai ka fahimci wanda ke da gaskiya a imanin su abinda kace su yi za su da wanda kuma suna bi ne kawai dan mutane su ce suna tare da kai alhali su da akwai wani manufan su daban wata alamar kafirina da haka kuma sai ka bayyanar da makaryata ɗalibi ya san makaryatan ne amma ka bayyanar da su ne ta alamar ai alamar nasu ne mutane su gane ƙarya suke yi a cikin imanin nan لا يستعبنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله أليم
بالمتقين la yasazuka alladhina yu'minuna billahi ba wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira da zai zo ya nemi izinin ka cewa ka bauki a gida ai zai kici a je a kashe ki tare da manzon Allah manzon Allah ya kai ka zauna a gida kai ka ji son kanka kenan akan manzon Allah ina magana cewa ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili ina magana wa jihadin fi sabili shine Allah ya ai ba wanda zai zo ya ma sai maka wani kar a je yana da uzuri sai munafiki wanda suka yi imani da Allah ba su nemi izinin ka ba la yasa'aduka allazina yu'minuna billahi wanda suka iman da Allah ya aikar da lara ba su nemi izinin ka ba an jahidu wai ka basu su yi jinkiri a gida dan kar su yi jihadi bi amwalin da dukiyoyin su an fara da rawukan wallahu Allah alimun ai shi yafi kowa sani bil muttaqina da masu tsoron نعم إنما يستعملك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون إنما يتأذنك الذين لا يؤمنون بالله يا كاوان da suke neman izinin nan naka wanda ba su imani da Allah bane kadai ne suke neman izinin wal yawmil akhir ba su imani da Allah ba wartabar qulubuhum wanda zuciyarsu tana taraddadi akan gaskiyanka ba su binka suna binka ne a dole amma ba a san su ba fahim su kullun ya taraddadu da suna nan suna ta kai komo ne shi rai bihin a cikin emo a cikin shakkar ai shi munafiki wani ai shakka ne shi ai ba imanin ne bai zauna masa ba abin nan gaskiya ne ba gaskiya ba ne a tafiya to shi ne suka tsare kuma Allah da ya iya maganin su da aka musu wazi aka musu wazi suka suka ki har abin ranar ala qulubil ma kanu tasbuna sai Allah ya musu azaba shi ne Allah ke cewa a yaƙe su da sai zama kullun cikin azaba su su dai kullun suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake yi ba ya gamshe ku ne kuma su fito su ce ba su tare a gane su kuma ba za su zama kafirai ba Tun har kuma kullum ana zabga musu da kujiya, ana zabga musu da kullum suna jin ayoyi wanda suke zazzadar su. To, azabar da Allah ya ta musu kenan har suka mutu suka bar duniya da su dai su zauna a cikin kwanciyar hankali ko ba su fi da imani. Kaga sharri Allah ya tsare mu sharrin munafiki. Allah ya tsare mu sharrin munafiki. Yace to shi kenan haka suka zauna ya taraddadu na suna kai ko mu fi rai bin cikin dai shakkan nasu haka za su rayu kuma har ƙarshe Allah ya tsare.
نعم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له أدة ولكن كره الله بآفهم ولكن كره الله بآفهم فثبطهم فثبلهم وقيل اقعدوا مع القائلين ولو أرادوا الخروج لأعدوا والله ya libuna billahi ko law sadana la kharajna ma'akum to ƙarya take law radul khuruja da suna nufin fita tare da kai la adulahu udda ai ba lokaci ka ba su an ba su dan tsoron lokaci aka ba lokaci Allah mai tsawo na shirin kowa ya shiru da sun yi tattali irin tattalin da ya kamata a je da su walakin karha Allahum bi asahum ka san abin da ya faru Allah ne ya ki zaburar da saboda irin waɗannan guba ɗin shiga cikin aikin alheri in sun je ma cikar za su kawo mu an fi samun nasara in ba a je da su ba saboda su an je za su je ne ma ƙarshe ma wanda bai san ma akwai wasu mutanen banza ba ma za su je su fara jan kai mun fa kana kaza kaza kaza kaza kaza su za su je su bata abu saboda haka Allah sai ya ki zaburar da su suka zauna a gida fasabbadahum Allah ya kashe musu jiki wakila aka ce musu uqudu ku zauna dai ma alqaidina tare da waɗanda suke zaman gida ku zauna tare da marasa lafiya da mata da yara a gari a rika ganin ka in ka fito kawai duk mutanen kirki sun tafi sai a ga yara suna eh baba wani na na cikin gida sai mata ce wani yana cikin baba mijin ko ya dace to shi ne ai lokacin da sa'a suke abin da suke faɗi cewa sun ji takaici suna ganin mutum sai su ga babu su da abokin koyi a cikin tafiyar gaba a cikin zaman gaba daya daga wanda yake mustaqar kurfin nufaki da ganin wani da kurfi ne a munajinci sai wanda daga gani zaka ce wanda yana da uzuri gashi ko yana cikin ko gurgu ne ko ko kuturu ne ko wani nakasashe ne ko wanda yake kwanci a gida ba da lafiya sai kuma yara da mata shine Allah ya ce ku dai ku zauna cikin marasa lafiya da mata da yara ma alqaidi نعم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأودعوا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين sai Allah ya gaya masa illan fita da munafiki cikin aikin alheri yace Allah subhanahu wataala ce law karaju fikum da sun fita tare da ku aka je yakin nan ma za dukun ba abin da za su kara muku illa kabalar sai bakin rai duk abubuwan ta kai sai sun jawo mu saboda su ba sharri ne kawai a zuciyarsu babu alheri fasadar ja muku barna duka ta zilin nuna fi ta ƙarfi ta kashe biyan mummunai suna taɓar da mummunai wala auba uhi lalakum da sun yi ta zirga zirga a tsakaninku da annan yimanci su ne za su sai sun ma haɗa faɗa cikin ku ya ku a je a ce wani a kaza a haɗa wani da wani a haɗa wani aikin da za su muku kenan sun fita ya bugona kuma fitina suna nema muku fitina su jefa adawa a tsakaninku cikin ku ya kuma wa fikum sama'una lahum kuma a cikin sharrin al'amarin irin yanda rayuwa take irin wannan rayuwa har zuwa yau a cikin ku akwai wanda in sun faɗa za su saurare su wasu ba munafikai bane amma in zai ta wani kaza kaza a ji ai annabi mace na to wani eh ne ne ai ba haka ne to a cikin ku akwai wanda za su iya za iya barbaran su da wannan su saurare su saurare su kama a kabulin kuma su ji su ce za su karba wallahu Allah alimun bil zalimin ai shi fi kowa sanin munafikai to sai aka suna zalimin anan Allah ya ci ku duk sanin halayen shi ya bi ku sanin maslahan ku shi yasa ya kashe biyan waɗannan ba su bi ku ba kuma kuka dawo ba a yi yakin ba ba a kashe ku ba kamar da suke tabbata hakan ya faru kuma kuka dawo ga lada mai yawa ga yardan Allah ga ganimomi kuma zai ku raba tare da mu an wani ne ba sha'a ba ku je ba a je da ku ba a raba da ku a bal ta hasu duna ne suna mana hasada ne abu an samu alheri yawa ka san duk wajen rabuwa na munafiki ya fi ya fi ya fi wifi an samu alheri ko kuna son duk abun nan tare da ku muke ai muna da imani kaza kaza shine Allah ce ku zauna ba inda za ku je eh yanzu na kuma fitina tana neman ku fitina neman muku fitina wa fikum sama'una lahu a cikin ku akwai wanda daga kun faɗi maganar suka saurare su wallahi alim bi zalimin Allah ke fi kowa sanin halin munafiqai na لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وذهب أمر الله وهم كارهون na'am laqad tagawul fitnata ai san baya sun nemi fitina Allah dan nuna maka alaman su ta tsugur da baka kamar yadda Allah ya tsala ta'rifannahum fi lahanil qawli kana zaune da mutum dai munafiki ne tun yana magana na kirki wata ran zai tsugur da baka sai ya faɗi wata kalban daga ganin masoyinka ba zai faɗi wannan sai a gane to Allah ya ai sun nema maka fitina min qablu tun tun baya wa qallabu lakal umura suka dagula maka lamura suka yi maka haka haka a lokacin da za a je yakin za a je yakin badar subura da lokacin da za a je yakin uhud duka sai suka fita sun an yi kusan abin nan su abu ubai su abdullahi bin ubay mu gaskiya ba za mu je mun na ganin wannan yaki ai kace kai kai kaza kaza bayan an fita da ayar yana ganin duk mu'mine ne ɗan uwan juna ne ya jaya rundunansa wasu na cewa a'a ta'alau qatilu awudfa'u ku zo ko ku taya mu yaki ko kuma mu akallan ma ba za ku yaki ba ku ide mana makiya a rinda ganin yawan mu da ku suka ce mu zauna a nan fitalan latta ba nan da mu ai ba mu iya yaki bane wallahi ba mu iya wanda da mu iya yaki ai da mun bi ku to shine kallon mulkal umura suka yi samu abubuwa suka tashi takudewa sai dai da taimakon Allah kuma kamar ka san ita mun al'amuran jagoranci yakan zama kamar zare ne wannan ka kaga nan ka sai dai taimakon Allah sai sa sai ka samu hanya sai abu ya dawo maka dire shine Allah ce ai sun nemi jefa ka cikin fitina sun nemi al'amarin musulunci iya samu ko ba suka jujjuya maka al'amura suka jikirkita al'amarin sahabban kama gabaki ɗaya aka jefa musu shakka akan al'amarin ka sai annabin kenan ku duba yana dawo gida yau fa wata aya ta sauka Allah ba ina dan da aka faɗa ba to ayyukan ba da su haɗi imanin yanzu da Allah wannan ayan da kawo zuwa yayi ƙara imani ka ƙara imani kai kai ka ƙara imani yanzu annabi kenan yake kaza sai sun nemi wani abu abu dai na bakariya su nuna wa wani sai yanzu haka ake shugaba haka ake kaza kaza duk haka suke ta cutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya fito da suratul tauba inda musu kaka kaka tafi sa ake cewa mata al-fatiha ita wannan sura al-fatiha ne kunya ta munafikai wanda take so duk sun musu kaka kaka da ana ta magana ne akan kafirai yanzu aka zo aka jira kansu aka faɗi halayen su aka faɗi duk irin halayen su har mutane su gane cewa to yanzu fa an gane shine Allah ya ce sun nemi su kallabu lakal umura suka rikita maka al'amura hatta jaa al haqu har gaskiya ya zo har wannan magana jifin sai da sunna Aisha din nan duk su ne ya ha ga a cikin kullun da ya ra ce sun zo daga ba ne makaranta ya ya duk su ne sai kuma wa'anda Allah ya jarabe su ba munafiqan bane amma sharrin munafiqan abokantaka irin kin yadda ka rabu da aboki din nan ya cutar da su kuma suka shiga ciki kuma daga baya suka fahimci sun kuskure suka nemi gafarar Allah Allah ya ce kaga yanzu ya za a yi mutu to shi kenan a gidan cikin gida ma an rikita manzon Allah gidan sa ke cikin gida cikin matansa an zo an ce abin kunya ya faru kaza kaza kaza to gidan annabi no shi kenan aka samu kuma ana ce a kaza kaza to wannan aboki na ta to dama shi kuma sai na abubakar mai goyon baya mai riko mai kaza shi kuma yarsa ce aka mata wannan mummunan sharrin kuma abu mamaki wai har yanzu akwai wani mai suna musulmi wai yana sauraron wannan magana hatta ja alhaqu har sai da gaskiya ya zo ya bayyana Allah ya taimake ka wa zahara amrullahi al'amarin Allah ya bayyana addini yayi nasara yadda ba su baso wa hum karihuna ba a san su ba karihuna lahu masu kin musulunci fa dakalu fi suka shiga musulunci zahiran akili la batinan ba abu ba a boye kan ba sa su na ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمهيطة بالكافرين ومنهم لذلك akwai man ya kula wanda yake cewa in zanni har zuwa amin izini in zauna a gida wala tattuni kar ka jefa ni cikin fitina wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka zo mu je yakin nasara na na na na na, na tabuka ko watakila ma ka samu wadda za daga bayan an samu ka samu kwakwara ko wani abu haka daga sai ce ya rasulullah matan tura akwai kyau ni kuma Allah ya tsanna ya jarrabe ni da jaraba kar in je in fada cikin wani abu wanda Allah bai hallaka ba saboda matan turawa na akwai su da jan hankali ina Allah ya ce to fitina kuke tsoro ai kuwa alafin fitina ta sakat yanzu ne ma kuka fara fada cikin fitina wa inna jahannama ita jahannama la muhidatun ita za ta kewaye bil kafirin da kafirai na'am إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أكذنا أمرنا يقولوا قد أكذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصبك حسنة إذا كنت تسألك kaman ka ci nasara a wani yakin ko ka samu ganima kai kan ji ba Allah ya ci nasara Allah ya yi ta goyi Uzubillah ba haka ake so ba Allah ya wadaran munafiki to haka in dai ka samu ko ko aka samu ganima yanzu su wani za su samu arziki da mu aka fita abin da yi ba ba haka muka su fasa kakkashe su ne dawa tasuhum sai ran sai a to in tusinka musibatin idan musiba ta same ka maka fada tsanani ko an kashe maka mutane ko ba a samu nasara yanda ake so ba ya kulo kada amrana mun ba da gaskiya ai mu din ai ba da gaskiya ne za mu kike ta kowa na bayo bayo ai ba ba wa ya tawallau sai kowa ya koma gida hun farihu da suna ta dariya ai mun je jaje wai ai wannan kira mata to mun je jaje ne ai abba mun ce kin yanda aka mutu kaka kaka kaka kaka ko haka nan
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون wanda ga ya musu kace mu mu'mine ne ko da yake kafirai ne ba ku sani ba mu lan yusi bana ba abin da zai same mu illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana duk abin da kaga ya same mu haka Allah ya rubuta idza kanat al aqdar min malik al mulki fasiyani indi ma yusru wa ma yubki ibrahim idan kaddara daga Allah ne to da abin da zai sani kuka da abin da zai sani dariya duk ɗaya ne tunda haka Allah ne ba sai kenan to shine yana ta masuli ne da wannan aya dan bana ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana ba mu isa ba kawar ba kuma in ya zo Allah ya ce zai faru dole sai ya faru kuma mun in mun jure kuma muka yadda mun ci jaraba kuma maulana shi ne majibantan al'amuran mu al'amuran mu du'a hannunsa yake alallahi wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna duk mu'minai su dogara da Allah cikin al'amarin na'am قل هل تربصوا بنا إلا إهدى الهثنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بأذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون wala tarabbasu na jira kai munafikai ku gaya musu ku ce ku munafikai akwai abin da za ku jira mu ku jira ya same mu ne ba abin da za ku jira ya same mu illa ihdal husnayn sai ɗayan biyu kuma duk masu kyau ne mu a gurin abin da kuke ganin ba mutum bane mu a gurin mu duk masu kyau ihdal husnayn ne annasr ne mu samu nasara ya ɓata mu fare awi shahada mu yi shahada ku yi farin ciki aikin banza mu yi shahada ko za ku mutu kafirai mu za mu mutu shahidai to me wa nahnu mu kuma natarabbasu bikum mu kuma abinda muke jira muku an yusibukum Allahu bi azabin min indihi Allah ya saukar muku da azaba daga wurinsa daga sama ta kona ku aw bi aidina ko Allah mana izini ya ce mu yaƙe ku da ta kubba mu yi muku katata sai Allah na cewa mu taba ku kai wai wani ya zo ya ga wani daga cikin wanda yake tuhumar zalunci kai ni kalle shi wani sahabi ne in gare su kai kalli wani na ciki ya lafiya ne haka ya rike fatan kai ta kubban Allah ba sai aiki a inda ya kamata sai aiki haka da zai tashi zai kan manzon Allah kara kan zai haɓa kai kuma ko ya kuke yin manyan mutane Allah sai ya tsaye kalle su kubban Allah ba sai aiki a inda ya kamata su yi ba wallahi wanda fakir ya ga fakir yana ganin munafiki sai da ce au bi aidina ko da hannunmu muna kira nan da Allah zai ce mu far muku fata rabbasu ku ta jira gare mu inna ma aku mu ma muna tare da ku mutarabbisu muna kira
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين wanda gaya musu ta ce an ku ku ta ku je ku ta kashe dukiyanku au an ko a son ranku au karhan ko a dole tana ji ka fitar zakka ka bayar ba kai imani da ita ba ka je gida ka ce sai an dukan aini na asara bana kuɗi na kaza na bayar wallahi ko a zo a ce a kawo taimakon jihadi kana gani da ka da dukiya ba daman ka ce ba za ta bayar ba to nan yi taqabbala min kun dai bayar kuma ba a karba kun bayar ko ba ku isa ba za ku bayar ba kuma kun bayar Allah bai karba ba ba lada innakum dan ku kuntum qauman fasiqina ku mutane ne fasikai ba dan Allah kuke bayarwa ba babu imani a zuciyarku ba ku bayar da san ranku ba na'am وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يعتون الصلاة ولا يعتون الصلاة إلا وهم كفالا ولا ينفقون نعم ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم كان ميوا كان تنبيا me ya hana su an tuku bala minhum nafaqatun a karbi ba a ka karbi sadaka su da zakar su samu lada ba da ai an karba da ake sun riga sun bayar Allah ya ce a'a ga dalilin da yasa ba za ka karbi sadaka ba don ka ji mana in ya kamata a karba annahum kafaru billahi illa annahum kafaru billahi dan su sun kafirce da Allah a koye sun bayyana da musulunci a fili ko wa bi rasulihi sun kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cutar sa suna zuwa suna maganganu a gefe na aibanta shi da bata shi wala ya tuna salata sallan da kuke ganin suna zuwa suna yi ba sa zuwan ta illa wahum kusala sai a mutuwan jiki ba a son su suke zuwa ba sannan sai baccin ka so ya shigo na sallah a su zo kare sai a yan maka da alkai ya kira sallah in baka fito ba a ce kai ba musulmi kirki ba to abin da yake sa fito sallah kenan masu nauyin jiki wala yin tsuna ba su ciyar wanda kuke ganin suna bayarwa din illa hum karihuna sai a dole ba dan lada suke ba suna yi ne dan kawai dai an riga an tsora musu bayan da suka yi nan فلا توجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليؤذبهم بها في الحياة الدنيا ليؤذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق أنفسهم وتذهق أنفسهم وهم كافرون نعم kana ta wujuka amwaluhum kar dukiyoyin su da suke da shi ya kayatar da tayar sallah ta sai wa'annan da za mu same su ai za su za su taimakawa addini wa aula auladuhum wala ya'an su kace wa'annan da da su da ya'an su za su yi imani ya'an za su taimaka ya'an ma ba za su amfane ka ba saboda iyayen tarbiyyan da za su yi musu kenan kama yakunul murabbi yakunul murabba kar ma ka jawo su dan irin tarbiyyar kinka aka tosa musu tun suna kananu dan haka ba za su maka amfani ba inna ma yuridu Allah Allah na nufin liyu azibahum ya azabtar da su ne biha da ita fi duniya a cikin duniya dukiyar ta zama musu bala'i ƴaƴan su zama musu bala'i wata saka an fito rawukan su ku fito su fita daga jikin su wahum kafiruna suna kafirai na'am ويعرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويعرفون بالله أما فذا ترن إمكو ده الله إنهم منكم والله إذا كنتم سكي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله za su taɓa tsayawa wallahi suna cikin ku Allah ya ce wa mahum minkum ƙarya suke ba a cikin ku suke ba walakin nan sai dai su kaumun mutane ne ya fara kona da suke jin tsoro abin tsoro ne ta musu yawa suke zuwa suka wallahi tare da ku fa muke mu muna tare da ku sun gane an gane su kuma amma hankalin su bai kwanta ba in su haka ne tunda kun yi imani ne da cewa wallahi muna cikin ku ahe mu kawai muna da hulɗa da ku ana ta yin abu tare kawai ba sai kun zo kuna rantsuwa ba sai da na abuka suna zuwa suna ce ya rasulullah wallahi mu mu ne ne wata sai da na umar zai ya zo ya ce manzo Allah wallahi ni mu ne ne ai daga fara inda kawai wallahi kai mumini ne ya nuna cewa dama akwai wani illa sadakallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika min shahidin wannan ita ce suratu tauba wanda ake ce mata al-fadiha mai kunya mai tona asirin munafikai mai kunya ta munafikai Allah ya kiyaye fatiha salatul fatiha